أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم كراتمنا للتاف ياقوتة الفريدة من أسكين قلشان فصلين قوم شابقين za mu tashi baiti na hudun ƙarshe a wannan fasali wanda sayyidi muhammadu nazifi yake cewa wala litta'ami wa sharabi bila mira walau kafa balwa lau qalilan kalqumati wa ma fi rimahi khassisanhu bi mutlaqin بذلك أفتى بعض أهل الطريقة ورد سلاما وحكي صاهم مؤذنا وشمت بعيد الحمد صاحب عدستي إذ الورد كالصلاة لكن بجملة لذا اكتفروا فيه أمورا ككلمة سيدي محمد النزيفي أنا سوى ولا للطعام والشراب بلا مرة wannan yana da alaƙa haɗafi ne na ajizul baiti da ya gabata da ya ce wala taɗa anhu liftitahil wazifati karka yanke lazuminka na safe ko na yamma liftitahil wazifatu domin wai bude wazifa a baya gaya maka idan kana lazumi na safe ko na yamma ko wazifa aka yi ikamar sallah ka yanke lazumin ka shiga sallah tare da liman ko idan aka sallame sai ka gina wal tabni ba'da salamiya ka yi gini bayan sallamar ta alama ma za a bisa abin da ya shuɗe wannan sallah kenan amma wala ta tsada anu karka yanke lazuminka wurdinka na safa ko na yamma li iftitahil wazifati wai domin a bude wazifa da kai to sai ce wala li da'ami ka gane ai washarabi karka yanke lazuminka li da'ami wai domin abinci washarabi ko kuma abin sha duk ba a yanke lazumi don ci ko sha wannan haka yake bilamira ba tare da jayayya ba ina fata an gane in kuwa har ka yanke lazimi ko wazifa don cin wani abu ko shan wani abu walau kaffa abincin nan ko abin sha ko da ya yi sauƙi kai bal walau ƙalilan ko da ɗan kaɗan ne ko da da wuce gutsaran gora ba ka tauna ka haɗiye ko a ƙaddara ƙwayar gyaɗa ko aya ka tauna ƙwaya ɗaya ka haɗiye to ka ɓata lazuminka da wazifarka shi ne ta maka kaluku matin kamar loma ɗaya mutum ya ɗauka ya ci a cikin lazumi ko wazifa to lazuminsa ya ɓaci wazifarsa ta ɓaci mai shari yake maka ai wa shurbatin ai kaluku matin wa shurbatin kamar loma ɗaya na abinci kenan wa shurbatin ko mukurwa ɗaya na abin sha kurɓa ɗaya ya yi kamar yana lazumin sai zigan gyaɗi ya dame shi kawai sai ya tsayayo shayi a cikin kofi ya kurba shi kenan lazumi ya rushe wazifa ta ɓaci ba a ci ba a sha wannan haka yake bilamira in ko ka yanke domin ci da sha to lazumin ka ya ɓaci sai ce wa mafin rimahi abin da ya zo a cikin littafin rimahu na saidi umarul futi kitabun rimahi hibzin rahim na saidi umarul futi mai shari'a ce maka min shine abin da ya zo a cikin rimahu anna zakira mai zikiri na lazimi ko wazifa ko anna lizakiri ya halatta ga mai zikirin wazifa ko kuma a mai yin zikiri abin da zo a cikin rimahu min anna lizakiri an yi akula wa ya shiraba ma khaffa ji mai rimahu sai di umaru lifuti ya halatta lizakiri ga mai zikiri an yi akula ya ci wa ya shiraba ya sha ma kaffa abin da ya sauki bi ma'ana abin da yake dan kaɗan ne ba mai yawa ba to nan sai ni muhammadu nazifi zai maka sharhin wancan kalmomi na sayyidi umar futi abin da ya zo maka a cikin rimahu cewa ya halatta ga mai wurdi ko mai zikiri ya ci abu dan kaɗan ko ya sha wani abu dan kaɗan kasu sanu ka keɓance wannan magana tasa bi mutsulakin da mutsulakin zikiri ai biwuridin mutsalakin gairi lazimi da mutsalakin wuridi ne wanda ba lazimi ba amma kana wani wuridinka wanda ba na wazifa ba ba lazimin safa ba yamma ba ba zikirin juma'a ba kana wani auradanka na kamar al'auradul ikhtiyariya wanda ba na lazimi ba kamar kana wani salatu annabi za ka yi dubu ko wata hailala ka ɗauka za ka yi wuridinta dubu ko wata ayar alƙur'ani za ka yi karanta ta wani adadi mai yawa to wannan shine abin da sai da umaru lukuta yake faɗa fir rimahi a cikin sabu sannan rimahu cewa ya halitta ga mai zikiri ya ce ya sha ma kafa abin da ya sauki ba abin da ya yawa ba to wannan magana ka keɓance shi bi mutulakin da mutulakin zikiri gairi lazimi wanda ba lazimi da wazifa ba sai mala yace bi zalika afta ba'du ahli dariqati ba'du ahli dariqa shashin ahalin wannan dariqa ta tijaniya afta ya bada fatawa bi zalika da wannan magana da aka kawo cewa ai ana magana ne akan zikiri mutlaki ba wai lazimi ba haka ba'du ahli dariqa ta bada fatawa man sa'alahu ga wanda ya tambaye shi akan wannan mas'ala da sai da Umar al-Futi ya kawo a cikin rimahu sai ya warware ya ce abin da yake nufi mutlaqin zikiri wanda ba na lazimi ba amma in ka kuskura kaci ko kasha ko mukakkantar sa a lazimi da wazifa to wazifar ka ta baci lazimin ka ya baci ko bin kankantar kai walau luqumatin yace maka walau qalilan ka luqumati sai yace warudda salaman amma an baka dama ka iya juyar da sallama alaman sallama alaika wa anta tatlul wurida in ji mai sharhi wa rudda salaman ka juyar da sallama kamar da da hausa ake cewa ka amsa sallama su amsawa suke cewa ko da larabci kuma juyarwa ka iya amsa sallama alaman sallama alaika ga mutumin da ya maka sallama wa anta tatlul wurida kana karanta wuridinka ina fata an gane wahaki sahi mu'azzinan sahi ya kai aboki na asali sahibi ne sai ya yi tarkimin sa ya cire ba'un din da ya'un din ya kai aboki na wahaki mu'azzinan ka kwaikwayi mai kiran sallah mai sharhi yace maka na daban gababi na mustahabi ba dole bane ita ma amsa sallamar ba dole bane domin da mai sallah da mai cin abinci da mai bayan gari ko fitsari da mai yin jima'i babu wajibcin amsa sallama a gare su sai dai mai yin sallan nafila an so kamar yadda ya zo a fiƙihun maliki a cikin iziya an so ya kwaikwayi mai kiran sallah a cikin sallah ta nafila banda ta farilla to haka nan an maka rangwame kai mai wurdi ko wazifa wani ya zo ya maka sallama ka iya amsa masa sallama kuma ka iya kwaikwayon mai kiran sallah saboda falalar da take cikin kwaikwayon mai kiran sallah na daban ga mustahabi ina fata an gane sahi ya kai abokina wa hakim muwazzinan ka kwaikwayi mai kiran sallah ko iz annahu domin cewa shi mai lazimi idza sami'tahu ko idan ka ji shi wa anta tatlul wurida kana karanta wuridinka to an so na daban ga musahabi ka kwaikwaye shi wa shammit bu'aid alhamdu sahiba adisati wa shammit sahiba adisati ka gaida ma'abocin atishawa amma bu'ai da alhamdu bayan ya yi godiyar Allah dama shi ne sharaɗin wajibcin gaida mai atishawa in yi atishawun sai ya ce alhamdulillahi sannan ya zama haƙƙi ne gare akan dukkan musulmi ya ce masa yarhamu kallah saboda haka in kana lazimi ko wazifa shi ma ka ya yi atishawa ya yi godiyar Allah to ka ce masa yarhamukallahu amma fa ba wujuban ba da daba in kana cikin lazimi da wazifa ba dole bane sai ka ce masa yarhamukallahu ko da yayi godiyar Allah a'a zaka amsa mana ne zaka amsa masa ne istihbaban la wujuban ba wai akan wajibci ba amma in ba lazimi kace ko wazifa ba musulmi yayi atishawa yayi hamdala wajibi ne ka ce masa yarhamukallahu ina fata an gane wannan duka ababin mustahabbi ne ka iya juyar da sallama a maka sallama kan alazimi ko wazifa ka iya kwaikwayon mai kiran sallah kana cikin lazimi ko wazifa na daban ka iya gaida mai atishawa bayan ya yi godiyar Allah shi ma na daban sai ce maka izil wurdu domin shi wannan wurdi na tijaniya kas salati kaman sallah ne mai shari'a ce maka ai yuqasu alaiha ana kiyasta shi da sallah amma fa lakin sai dai bi jumlatin ta bangaren jumulla a dunkule a dunkule ka iya cewa lazimi yayi kama da sallah ne shirya ce maka lafi kulli shay'in amma ba fa kaman sallah yake a cikin dukkan komai da komai ba izu domin la ya qawa quwwataha lazimi ba yi da karfi irin karfin da sallah take da shi ina fata an gane amma a dunkule shine a jumla a jumlace ka iya cewa kas salati kamar sallah yake to amma abin da zai nuna maka cewa ba kamar sallah yake ba komai da komai liza domin haka ne igi tafaru malamai suka yi rangwame fiye a cikin wuridin tijaniya suka rangwanta umuran wasu al'amura wanda a sallah ba a rangwanta su sai ta maka ka kilmatin kamar kalma ɗaya ai kalamu nazaran zance ne wanda yake ɗan kaɗan nazaran mai zayu wanda yake ɗan kaɗan in aka sa zalun shine na bakance yufu na bin naziri ka gane ai wal yufu nuzurahum wal yattawafu to wancan annazir mai zal shine na bakance wannan zayun ne kalamu kalamu kalamu nazir zance wanda yake dan kadan kalma ɗaya ko biyu kaga a sallah ko babu wannan langwama a sallah ko a kace da gangan sallar ka ta ko harafi ɗaya ka furta da gangan a sallah babu langwami sallah ta ɓaci illa li islahi salati sai dai in ka furta zancen nan da ganganci ne domin gyaran sallah da ta rikice amma haka kawai da gangan kai magana a sallah sallar ka ta ɓaci to amma lazimi saboda bai kai ƙarfin sallah ba ta wannan bangaren igi ta faru malamai sun yi langwame fi a cikin lazimin wazifa da lazimin safe da yamma umuran wasu al'amura wanda ba langwanta su a sallah ba kai kilmati kamar kalma ɗaya izalam tufidil isharatu idan ishara bata fa'idantar ba kayi zancen kulban kayi ta kula man bai gane abin da kake nufi ba to sai ka gaya masa kalma ɗaya ko biyu ka amsa masa wannan fa kamar yadda muka karanta a baya idan ba iyaye ba ne ba kuma miji ne ga matar aure ba in iyaye ne suka maka magana wannan ka za ka amsa musu ko awa nawa ne kuma ka ci gaba da lazumin ka bai ɓaci ba a haka nan mata da miji ya yi mata magana ta iya amsa masa ko tsawon wani lokaci ne sannan ta ci gaba da lazuminta bai ɓaci ba amma kai magana da wani wanda ba iyaye ba ba miji ga mace ba ba malami ga almajiri ba to in ya wuce kalma ɗaya ko biyu lazumi ya ɓaci saɓanin a sallah ko a wani dalili in dai ba dan gyalan sallah ba in kai magana sallar ka ta ɓaci to kaga ta wannan ɓangaren ai ba kamar sallah yake ba amma an ka ɗauke shi a dunkule ta ɓangaren wasu sharuɗoɗin ya yi kama da sharaɗin sallah ana buƙatar akwai sharaɗin taharatul hadasi wal khabas akwai sharaɗin istiqbalul qiblati illa inda jam'i ina fata an gane akwai sharaɗin rashin magana tarkul kalami kaga ta wannan bangalolin ai yayi kama da sallah amma ta wani bangaloli kuma sun bambanta saboda shi lazimi la ya qawa quwwataha ba yi da ƙarfi irin ƙarfin da sallah take da shi alhamdulillah mun gama fasali na goma sha bakwai Allah kai mu gobe sai mu shiga fasali na goma sha takwas wanda yake magana fi akidul wurdil ahmadi cikin sharuɗan shi wanda zai kalbi wurdin tijaniya wannan fasali da muka kare yana maganan sharaɗin da wurdin yake ɗauke da shi sai ka cika sharaɗin sannan kai lazumin ko kai ba tijani ne ko kai wazifan ko kai ba tijani ne sannan lazumin da wazifan su inganta to fasali na gaba na sha takwas zai gaya maka kai kanka kafin ka zama batijanin to sai ka shi ka waɗannan sharuɗa da zai kawo maka to alhamdulillah